أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن إلا قليلا مما تحسنون
ka sake karanta ta
شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba'du baina daga hadisi kitabullah wa khairul huda hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala wa ba'd ayyuha muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gida mai girma sarkin nan ba yau goma sha bakwai ko ko sha takwas sha bakwai ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1444 wanda ya zo daidai da takwas kenan din da nake dauke ne ko eh takwas ne ko bakwai takwas ga watan hudu 2023 gregorian calendar to muna nan har yanzu a cikin wannan sura mai albarka ita ce suratu yusuf alaihi salatu wassalam mun ga yadda annabi yusuf alaihi salatu wassalam aka tambaye shi fassarar mafarki na wayannan shanu guda bakwai kan jamammu sun cinye shanu guda bakwai kosassu da zangarniya guda bakwai wadda suke lunku sun cinye zangarniya guda bakwai wato kenan wanda suke kwarara masu kyau to shine sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da wato kenan ba mu labarin nan abin da yake faruwa an tambaye shi ya ba da wato kenan abin sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim summa ya ati ko bayan annabi ya ba yusuf ya ba da fassara cewa za ku shekara bakwai kuna noma wato kenan ba kakkaftawa sannan duk abin da kuka samu ku tanade shi ku ajiye shi sannan sai ce sama ya tafi ba da zalika sabon ijaku na sabon shida ko sannan bayan wannan shekaru wato kenan guda bakwai za su zo su ya kulna ma kaddamtu lahunna za su cinye duk abin da kuka riga kuka gabatar ma'ana duk abin da kuka gabatar ta da dashi bayan wannan shekara bakwai ta jin daɗi akwai shekara bakwai za ta zo ta wahala abu da kuka tana da kuka boye wato kenan wannan shekarun za su cinye shi haka ne illa kalilan sai dai ɗan kaɗan mimma to nuna cikin abin da wato kenan kuke adana shi kuke kyautata abin ɗinsa saboda haka kamar yana ba su labari kuma allah maɗaukacin sarki ya ba shi ilimi na economy cewa lokacin da mutum yake da dama to sai tattalinta annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa istahsanu jiwari ni'matullahi alaikum fa qalla ma zalat ala qaumin fadu'adu alaihim idan allah ya ba ku ni'ima ku kyautata makwabtakar ku da wannan ni'ima din don ba kowa ne da ni'imar Allah za ta gushe kuma ta sake dawo masa ba ana samu amma ba kowa ba to tunda kun samu ku tanada ta lokacin da matsala ta zo ta sai ku yi amfani da wannan da haka ba zai yi a ce a rayuwa mutum kullum komai ya samu sai ya buge shi ba komai ya samu sai ya buge shi komai ya samu sai ya lalata shi ba a'a akwai ranar da za a zo kuma ba za ka samu damar samun wa'annan abubuwan ba ko rashin lafiya ya hana ko kuma wasu damammaki su tattoshe to yanzu abin da ka tanada na tattali to wannan shine zai amfani ka yau wasu raka sai dai kaɗan daga cikin abin da kuka tanada sun mami
ثم ياتي من بعد ذلك آم فيه يغاث الناس وفيه يعصرون
Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi yusuf ya ci gaba da ce musu thumma sannan kuma bayan wannan wasu shekaru za su zo su kuma bayan wannan amma a cikin wannan shekarun yoga sun nasu za a agaza wa mutane ko mutane za a agaje su da wata kiran da abin nan taimako idan ka taimaka mutum da cewa ta gasa a gifo igafatan ko ya taimaka ibn kayyim ya rubuta littafi mai suna igafatin lahafan taimaka ma mutumin da yake cikin wato kiran damuwa da kuma bakin ciki ta yadda zai kwaci kansa daga sharrin shaidan sadaka shekaru za su zo da za a agaza wa mutane Allah maɗaukacin sarki zai kawo dalilai wanda za a agaza wa mutane wa fihi ya asiruna sannan a cikin wannan shekaru kuma wato kenan a mutane wato kenan za su samu damar wato kenan nan nagin abubuwa ko kuma tatsan abubuwa wannan kenan ko kuma in mun dauki gasa na ruwan sama in an ce fihi gasun nasu shine a cikin wannan shekaru mutane za a yi musu ruwan sama don gaisu yana nufin ruwan sama shekarun nan za a yi ta ruwan sama a yi ta ruwan sama a yi ta ruwan sama a yi ta ruwan sama za a samu albarka mai yawa idan an yi ruwan sama an samu albarka mai yawa kaga za a samu ciyawa dabbobi za su kyau da haka ce wafihi ya asuru a cikinsa za a yi tatsa to da haka ce tatsan dabbobi nono zai wadatar sannan wafihi ya asuru wato duk abin da ake shuka na inabi zai yi kyau don haka za a yi nannagen giya a jikinsa ko kuma gyada za a tatsi mai a jikinta ko kuma wato simsim da duk sauran abubuwan da ake abinan dinsa kamar misali akwai mai na gwana akwai mai na gyada akwai mai na guna akwai mai na abinan duk abin da ake tatsan mai a jikinta a yi mai ake kira sa ne matsa a fitar da mai to za a samu irin wannan available za a yi ta yi irin wannan shi ne ake kiransa wa fihi ya asiruna wasu malamai suna karanta wasu wata kira'in ce wa fihi tu'usaruna idan muka dauke shi a tu'usaruna shi kuma yana har yanzu yana buka yana maganar wanda kenan kamar ruwan sama ne Allah madaukakin sarki kamar yake wa anzalna min al-mu'sirati al-mu'sirat shine gajimare wanda suke zubar da ruwa wa fihi tu'saruna a cikin wannan zafo gajimaren da yake balbalin ruwa saboda haka duk dai kusan ma'anar da ɗaya ne allah maɗaukakin sarki zai ba da ni'ima ta dabbobi wadda za a samu mai a jikinsu da nono 'ya'yan itaciya za su yi kyau za a samu abinci kala-kala wato kenan a cikin wa'annan da duka wa'annan lokuta za su zo su allah maɗaukakin sarki zai nuna mu wannan malamai suka ce yana daga cikin ilimin da allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabi yusuf na gaibi don wannan ka lura a hankali baya cikin fasarar mafarkinsa abinda wannan ya mafarki ya yi mafarki ne ya ga shanu kosassu ga ganjamamu ganjamamun sun cinye ko kuma zangarniya masu kyau ga munana munana sun cinye su kuma ya fasara musu ko za a yi shekara bakwai ana noma sannan ko za a yi shekara bakwai ana wata kenan wannan shekarun suna cinyewa abin da aka noma da kyau mu jimin وقال الملك اوتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم الله بارك فيك وقال الملك da wannan mutumi akwai takadirin shi ne bayan ya fassara shi wannan mutumi din sai ya koma sai je samu cikin majalisa ce ta jama'a na zo da fassara menene fassarar ka gashi gashi gashi gashi a ina ka samu wannan fassara a kurkuku a kurkuku a gurin a gurin yusuf sai ce a'a ni ashe mutumin nan yana nan ne a yana nan ragadi da an sa shi a cikin kurkuku tun shekara bakwai da suka wuce to shi ne kusa abin da ya daga masa hankali an ce wata rana sarkin kano marigayi a dubayo ya fito yana rangadi bayan sallan idi kafin ya koma gida sai wani yaro matashi ko jifa ya yi ne ko kuma wani rashin hankali ya yi sai gida sai aka ce a kama shi aji sarki ce a ja ajiye masa shi sai aka tafi da shi kurkuku yaro ɗan shekara kaddara ya kai goma sha bakwai daga tafi da shi ba shi aka tuno da shi a cikin kurkukun nan ba sai da ya shekara arba'in a cikin kurkuku wata rana sarki ya ji shi ana irin ranar agazawa ma'ayan kurkukun nan aka to za a fitar da shi ya ce a ya fita ya je ina ya yi mai kuma an ce sarki sai da ya shiga na dama sai da ya shiga na sa da kawai a ji a rufe shi shiga na abuta lalajensa kawai ba a sake tuno da wani mutum sai da mutum ne ya shekara arba'in a cikin kurkuku kaga yanzu yana kaddara yana shekara goma sha bakwai ka kara arba'in ya zama nawa yanzu ya she zai zo ya gina sana'a ya gina ya nemi gida ya nemi ya'ya da duk wata da ya sani yanzu zai zo fitar ba zai same su ba in ya same su ma ba su yi masa wani abu ba kaga irin wannan ya faru da annabi yusuf sai bayan shekara bakwai sai sarki ya ce ituni bihi a'a ni yusuf yana na aya wallahi yana na a ji a kawo mashi a ji a tafi da shi to da kaga da rawar kafa sai aka kama ya sai aka tafi balan ma ja ahur rasulu lokacin da manzo ya zo masa ce to ka zo sarki yana neman ka kalar ci sai ce aka koma ila rabbika zuwa ga mai gidan naka ka je ka ka same shi fasalhu ka tambaye shi ma ba da niswatin da ta na ayyuhunna menene halin da matan da suka yanke hannunsu din nan a dalili na a cikin wani kwandishin suke menene gaskiyar magana tsakanina da su ni menene relationship na dina da nan wato kenan kamar yana neman wani labari ne saboda ai yanzu ya ba da fassarar mafarki wanda abin ya ba sarki sha'awa da haka sarki ta fito da shi in aka fito da shi kuma sarkin tunda yana son su zai iya bashi wani matsayi ya rike idan aka bashi wani matsayi ya rike kaga mutane talakawa za su rika zargin cewa gata ce ta kai shi wannan ai shi ne wanda ya kaza da kaza da kaza da kaza ma dama mutane ba su baice ainihin zahirin abin da faru ba ko ba kowa ne yake fahimtar abubuwa a lokaci ɗaya ba da haka yana son ya samu wani platform wanda zai kiliyarin ɗin kansa daga wurin wannan zargin ya je in zargin yana nan ya fi kurkukun ya fi masa kawai da ce a sajinu a habu ilayya mai mai da kunani ilayya idan kuma zargi ya zama cleared out shi kenan sai ya fita ya je wata kenan ya ci gaba da rayuwa azan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu ake yusuf allah madaukakin sarki ya ji kan wato kenan dan uwana annabi yusuf in ji annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwana annabi yusuf allah madaukakin sarki ya ji kansa ya ce ka duba ya zanna shekara bakwai a cikin kurkuku aka zo aka ce masa ka fito sai ya ce a'a a koma sai ya ce walau kuntum makanaku in ji da sallan Allah inda ni ne shi aka ce min ka fito a cikin kurkukun nan la sara'atu ila albabi da na gaggawa ba zuwa kofa maza kokarin fita ba zan iya hakuri ba amma shi kaga yana da haƙuri ya ce wannan yana da haƙuri yana da dauriya yana da kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi Allah da ni ne shi aka ce in bai ta kurkuku gaggawa zan fita a cikin kurkuku saboda zama kurkuku ba zama ne wanda ke na na walwala ko kuma na abin da rayuwa ba don haka amma shi yusuf alaihi salatu wasallam Allah ya bashi hakuri don haka sai ne sai bai fita ba sai ce a je a nemo masa labarin ko yana son ya ji gaskiyar lamari dangane da wata kidan abin da ya faru a tambaye su me gaskiya saboda ni abin da nake da yakini a kansa shine inna rabbi alimun lalle ubangiji na yana da cikakken sani bi kai hinna da wata kidan makircin su Allah madaukakin sarki ya san gaskiyar lamari ne ina da wakilin wannan amma su ina so na ji itirafi daga bakin su menene gaskiyar lamarin to mu je
قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نهص حصى الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين Allah madaukakin sarki ya ce kala sai ya ci gaba da cewa sai aka je aka tara matan gaba daya wa'annan da suka aka gayyace su gayyata ta musamman aka sake tara su yanzu ko ba su suku da aka gayyata ba da matan gari gaba daya sai aka tambaye su a gaban jama'a ma kad bukunna menene labarin ku me za ku ce me ra'ayin ku da fahimtar ku izrawatun da yusuf annabi lokacin da kuka nemi yusuf akan kansa menene gaskiyar lamari muna so mu sani yanzu an kafar kwamiti wanda za su yi bincike zan su tabbatar da wannan al'amari kamar yadda shi yusuf alaihi salatu wasalam ya nema to shi kenan yanzu da aka taru kullum sai suka ce hasha lillahi sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki ma alimna alaihi min su'i mu fartun da muke ba mu san yusuf da wata matsala ba bai da wata matsala ne dangane da lamarinmu ne yanzu da ita kadai na take da wannan matsala yanzu sauran sun zama involve a ciki kenan kaman dalilin da sa suka yanki hannunsu su din ma sun yi sha'awan yusuf din kowace hankalinta ya koma shi sa aka ce ma gazba kunna izrawatun na yusuf amma da ai aka ce wa rawadatu allati wa fi baitiha ita kadai ne ta yi murawada yanzu kuma da aka sa su a tarko dukkan su gaba ɗaya sun suka yi murada da haka shi sa aka yi channelin ɗin tambayan a gare su gaba ɗaya ma ka tuba kuna iza watan na yusuf yanzu kun neme shi dukkan ku gaba ɗaya kowace ku tashi a wasu amma yanzu menene gaskiyar lamari to sai suka ce a gaskiyar lamari ba da laifi don shi bai san komai ba ta bayyana musu mashin bai san ma da wannan taron ba bai san kuma da wannan plan ɗin ba kawai dai an yi dodo-dodo ne wata kinan da shi qalat imra'atul aziz sai matar aziz sai ta tashi a cikin jama'a sai ta ce al'ana hasal haqqu ai al'ana zahara al yanzu gaskiya ta riga ta bayyana ba wani sauran koyo koyo ana rawatu an nafsi da din ma da farkon ma ni ne na neme shi kuma na dana tarko ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya bai fada ba bai ƙarshe dai tunanin cewa dole na ne kawai ban da yadda zan iya don haka sai na neme shi da ƙarfi wa innahu lamina sadiqina kuma wallahi abin da ya faɗa din nan gaskiya ne don haka yanzu matar aziz tana daga cikin wanda ta tabbatar da gaskiyar yusuf alaihi salatu wasallam kayan da shaida ya tabbatar da gaskiyarsa daga cikin yan uwanta kamar yadda shi mijin nata ya shaida kamar yadda Allah madaukakin sarki ya shaida kamar yadda shaidan da kansa ya zama shaida akan wannan don haka shaidun da suka kubutar da yusuf akan wannan al'amari shaidu guda biyar shi yasa duruwayar da ta zo cewa yusuf alaihissalatu salam a wajen fasarar hamad bihi hamad biha ta nuna cewa yusuf alaihissalatu salam ya yi inclining wajen wannan matar za ka samu ruwayar nan na farko ko ne ka same ta directly ta karya ce ko kuma ka same ta daga gurin isra'iliya don babu hadisi tabbatacce a kanta ita kuma isra'iliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu da za mu yi mu'amala da su abinda ce ku karyata su karku gaskata su amma ku ce mun imani da Allah da abinda Allah bada kuke karke su kan wannan da haka duk abinda Isra'iliya ta zo da shi sai yayi muwafaka da alqur'anin mu sai mu dauke shi da dama namu ne alayhi wa tazallatul mu'min amma in Isra'iliya ta zo da abinda bai dace da littafin mu ba shine alqur'ani ko bai dace da karantar ma'aikin mu ba sallallahu alaihi wasallama to dama isra'iliyat ne go shike ne sai mu aje shi dan kaman mutan ne a ce kafiri yazo ya ce maka wani tashi ka je kai sallah ba ka ji an kira sallar ta ko bane zaka ce masa ba zan je ba kafirin banza kafirin wabi kai ne zaka gwada min sallah a a magana da fara ta dace da karantar ko yanzu zaka tafi ba dai shi bane zaka tafi dan umarnin Allah madaukakin sarki ne saboda haka yanzu shine tace musu to gaskiya yanzu kan ta tabbata shi mai gaskiya ne ni ne na neme shi to mu je
ذلك ليعلم أني لم كنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الكائنين الله madaukakin sarki yace da aka je aka tambaye su suka tabbatar da gaskiyar Yusuf alaihi salatu wasallam akan wancan lamarin sai aka da aka ce musu to ga abin da suka ce sun ce gaskiya baka da matsala Allah madaukakin sarki ya wanke ka a cikin wannan kes din sai ta amma me yasa kai hakan nan ka shekara baka gara cikin kurkuku an ce ka fita yanzu ka zo ka tsaya kana ta abin nan me dalili sai ce a'a ina da dalili zalika nayi haka ne liya alama dan shi sarki ya san cewa anni lan lam akun fi bil gaibi ni ban ha'ince shi a bayansa ba mutumin na ya bani amana ya mutunta ni ya mi komai da komai idan wani zuciyarsa idan wani abu ya shiga cikin zuciyarsa ya ji cewa ni dina ina ha'intarsa musamman babu ha'incin da ya fi daga hankalin mutum kama akan iyalinsa to ya ji cewa ina ha'intarsa hakika ba zai daɗi ba kuma mu daga cikin annaba daga cikin ɗabi'a mu akwai abin da ake kira alwafa cika alkawari idan muna da amana da mutum za mu rike amana na har zuwa ƙarshen ta don haka amma ni na san haka Allah ya san haka amma ba lalle ne shi sarki ya san haka ba amma in nayi haka na kiliyarin wannan matsalar daga abin don haka yake da kyau a duk matsalar da kake tsammanin zargi zai iya shiga ka yi kokari ka gamsar da mutanen da wato ke dai lamarin ya shafe su don ka zama clear abu kana da gaskiya a gurin Allah wannan bai zai gamsar gaba wannan tsakaninka da Allah ne yawwa amma tsakaninka da mutane duk abin da zai fitar da kai a cikin wato kenan zargi ko ya fitar da kai a cikin abin nan mutane su zama ba su special tsakanin su da kai da su da kai to wajibi wato kenan mutum ya aikata wannan kaga Yusuf alaihi salatu wasallam ya tabbatar mana da wannan kuma gashi wannan magana ta zo a cikin karantarwar mu ta cikin littafin mu wato kenan alqur'ani yayi haka dan ya kubutar da wannan zargi a cikin zuciyar li alama an lam akunu bil ghaibi don ya san cewa tabbas ni ban haice shi ba a lokacin da baya nan wa annan laha kuma ya san cewa lalle Allah maɗaukakin sarki la ya haɗe kai da ha'inina baya shiryar da makircin duk masu ha'inci idan mutum ya zama mai ha'inci ne zai yi kiyana aka ce alkiyana ta je bakar zai yi kiyana to duk abin da yake tsarawa Allah maɗaukakin sarki ba zai bashi nasara akai ba ba zai bashi nasara akai ba don haka shi yasa a cikin lamura mutum ya zama sarihal kalbi sarahatan very plain yauwa to shi ne zai zama wato kenan ya samu cin nasara a rayuwa amma inda za ka me yasa ne a cikin hadisi na kudisi allah maɗaukakin sarki yake cewa yake cewa ana ko baina shuraka ni zan shiga tsakanin mutane guda biyu da suke shirka akan kasuwanci kawo dubu hamsin da kawo dubu hamsin mu sada mu je mu rika sayan kayan mana abin nan to za ku idan taimakekke ne a junanku to allah ya ce shi ne zai shiga cikin ya zama shi ne na uku ko na salisul kulata ni zai shiga zama ɗaya na uku a cikin watakin masu kulɗa to amma ya ce malam ya kun a hadu mal'aka matsawon ɗayansu bai ha'inci ɗayan ba da zarar ɗayansu ya ha'inci ɗaya ya ce karar cimin bai nihima sai in fita tsakaninsu da haka kasuwanci sai zama da albarka menene dalilin sa yanzu turawa suke da suke wato ke na establishing company kuma kaga ya zama so established ƴaƴansu su zo su gada abin nan wai kuna wani abu ne ƴaƴansu su zo su gada jikokinsu su zo su gada su zo su gada har ta taba kudin su zo su gada wannan abu babu wanda zai sake tashi a cikin talauci a cikin zuriyarsu amma me yasa mu harkar kulɗa take zama wahala a cikin abin da dinmu saboda da yawa daga cikin wa in kamar da annabi dawud yake cewa wa inna kathiran min al-qulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu da yawa daga cikin mutane suke kulɗa ka kawo dubu hamsin na kawo dubu hamsin mai kasuwanci wani na zaluntan wani wani na ha'intan wani to da zarar wani na ha'intan wani Allah zai fice a cikin haka albarka za ta fara so da ka sai kaga abin ya kare da zarar an fara fufufufufufu sai kaga amma wallahi in dai wani ba zai ha'inci wani ba to za ka ga kasuwancin yana riba yana albarka yana abin babu wani matsala wato kenan a cikin lamarin mun fahimci wannan kamar yana wani ya karantar da mu cewa yana da kyau hanya ta ci gaba ne da ni da kai da wancan mu haɗa kuɗi mai kasuwanci amma za mu sa ƙa'idodi wanda ni dole na yi biyayya a wannan ƙa'idin dalawa kan wani abu za mu sa ƙa'idodi wanda wannan ƙa'idodin wato kenan za su zama sun taimaka mana an Allah lahadi kai da alƙa'idi musan cewa Allah maɗaukakin sarki in wani ha'inci wani a cikin lamari Allah maɗaukakin sarki ba zai shirya da mai ha'incin ba to mu je وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم annabi yusuf ya ci gaba da bayani a mutanensa ya ce wa ma'ubari'u nafsi ni ba zan iya tsarkake kaina ba ba zan iya kubutar da kaina daga wannan laifi ba matsala ce wata ke an riga an zarge ni a kanta amma ba zan iya rubin ma mutane cewa wato kenan ni ba da wannan laifin ba ina nafsa al'amaratu bi su saboda ai a ɗabi'a tare tare dama an umarce ta da mugunya anan kamar yana nuna cewa allah maɗaukakin sarki shi ne mai kubutar da shi ba kamar da wasu suke cewa a'a ya kasa kwantolin ɗin kansa da haka kamar da ta sha'awarsa shi ma ya sha'awar ta kuma gashi ma yana cewa ma ubarri'u nafsi ba na iya kubutar da kaina a'a ma ubarri'u nafsi a nan ba zan iya fitar da kaina daga cikin wannan matsalar da aka jefa ni a ciki ba sai dai in ubangiji ya fitar da ni kuma Allah madaukakin sarki ya fitar da shi ba wai wato kenan wai ba zai iya kare kansa a sha'awa ba ai ya kare kansa kuma Allah madaukakin sarki wato kenan ya kare shi ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratu bisu inna an-nafsa la'amaratu bisu shine dabi'a ake magana dabi'a ɗabi'ar ɗan adam kamar ka ce innal insana lakanut lalle ɗan adam yana da wannan ɗabi'a wato kenan ko kuma innahu zalumun kafar ko yawwa yau la zalumun kafar ɗan adam ɗan adam mai yawan yawwa akwai kuma zalumun jahula dan adam ɗabi'arsa yana da zalunci yana da jahilci yana da zalunci yana da bitinci yana da kuma wato kenan a wannan sifar da Allah ce inal insana laqanut saboda in ya samu alheri zai yi boyewa in ya samu matsala ta same shi zaka je yana kuka si si si si si da zai sauransu duk wannan ɗabi'a ne da dan adam amma ba kowane dan adam bane yake da wannan yawa duk inda kaji Allah madaukakin sarki an bace sunan dan adam da wannan sifa ana nufin general base ne yawa amma akan su samu wasu da wasu da wasu su sha bamban dan haka nan sai aka yi isna'i illa man rahima rabbi sai dai wanda Allah ubangiji ya masa rahama kuma ni yusufa ina daga cikin wanda Allah ya musu rahama don haka Allah madaukakin sarki ya tsarkake ni ba ni na tsarkake kaina ba Allah madaukakin sarki ne ya tsarkake ni saboda ya yi haka a wa'anda ya musu rahama kuma ni ina daga cikin wanda ya musu rahama mun shi wannan yawwa saboda haka ashe kenan tsarkakewa ta ubangiji ne mutum ya nemi tsarkakewa a gurin Allah madaukakin sarki kariya ta ubangiji ne mutum ya nemi kariya a gurin ubangiji wanda Allah ya kare shi to zai karu wanda Allah ya kiyaye shi zai kiyaye wanda Allah madaukakin sarki ya bashi isma zai same ta inna rabbi lalle tabbas ubangiji na gafuru mai yawan gafara ne ga duk mutumin da ya same shi rahimu ko mai yawan jin kai ne wato to mu
وقال الملك اوتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين الله مدوكاkin sarki ce wa qala al maliku sarki kaga kenan ashe duk wannan maganar da Yusuf yake ta yi anan duk har yanzu yana cikin kurkuku kai da ka zo din sai ya maka wa'azi ya gaya maka komai da komai ka ji tukunna ya samu dama ya samu dama dama mutum ne mai da'awa ya samu dama ta da'awa sai ya isar da wannan dama zai yi wata kenan making better utilization da every bit of opportunity da ya zo gabansa don haka bayan ya gama sai aka je aka fada wa sarki aka ce to gashi abin da ya ce gashi abin da ya ce gashi abin da ya ce gashi abin da ya ce wa kana al malaku sine sai sarki ya ce ituni bihi to a ji a tafi da shi ku je ku ce yazo shi inji ne ku gaya masa ga abin da mata suka ce ya riga ya fita a cikin wannan kesin kowa ya riga ya sani dama can sharri ne yanzu kuma an daɗa tabbatar da shi da haka a ji a zo mun da shi a ji a domin da shi ito ne bihi asaklik su li nafsi zan ba shi wato kenan ina ya kasa zan jawo shi jikina dama na wani a gidana ya girma ko yau zan keɓance shi wato kenan a kare zai zama wato kenan special advisor don amfanin mulki na li nafsi din kenan yanzu na lura cewa wannan in ya zama special advisor zai iya wato kenan baiwa shugaba shawarar da za ta kai al'umma zuwa ga gaci tunda yana da wannan focus din yana da kuma wannan ilimin yana da wannan hangen nesa da sauransu gashi Allah madaukakin sarki ya sanar da shi duka dan haka shi ne sai aka zo da shi falan ma kallama lokacin da dan aike ya zo ya yi masa magana qala sai ya ce masa a lokacin da sarki ya yi masa magana bayan an je an kirawo shi qala sai sarki ya ce masa innaka al-yawma dana kai dinnan yau dinnan a matsayin mu a gurinmu na ko ladaina mu a gurinmu mu in ji abin da kaga wanda ke dabi ne na manyan mutane ko yawan za su yi wace mu kaza kaza za mu muku kaza za mu muku kaza kuma shi ne zai yi fa haka gwamna yake faɗa yanzu a mutanen gari kaza za mu muku kaza haka shugaban kasa yake faɗa ko magana ce ta mai girmama kansa innaka alyawma yau din nan kai ladaina mu a gurinmu kana da mai kinun amin amintacciyar matabbata yau yanzu ka samu special base da za ka zauna ka gina duk abin da kake abin da shi shi ne makin ka samu tabbaci yanzu a cikin harkar mulki mu kuma aminin kuma kai amintacce ne za a iya baka kowace irin amana za a iya interestin ɗinka da shi dangane da abin da ya shafi wato kenan mulkin kasa da sauransu to mu je قال اجعلني على كبائن الأرض إني حفيظ عليم kala sai annabi yusuf daga budan bakinsa sai ya ce wa dukinai ijalni ala kaza ilal ardi yanzu abin da nake so shine a sa ni na zama wa dukinai ni ne mai kula da taskar kasa gaba ɗayanta akawunta janar kenan ko yawa akwai ko treasurer ne bai bambanci akawunta da treasurer duk da wani sun da ne ko waye ɗaya akan wani akawunta ne ko treasurer eh eh finance minister yawa finance minister sai ta a bani finance minister kawai abin da nake so finance minister ya zama yana control abin da ya shafi dukiya wato kenan ta kasa gaba ki da ya ce kusa ne akan wannan ba a iya ban kowane matsayi eh to abin da nake so ne shine a bani finance minister of finance inni hafizun ni mai kiyayewa ne na iya kiyayewa na iya tafiyar da kuɗi da dukiya alimin kuma masani ne wato kenan akan wannan harka din Allah madaukakin sarki ya bani ilimi ya bani abin nan wato kenan ai alimun ni din nan wato kenan mai ilimi ne akan basira da duk abin da wato kenan aka jibinta min wato kenan lamari akan sa kenan ko yawwa to mu ji mana وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيء أجر المحسنين الله مرحبا جزاك كذلك كما حكنا مكنا ليوسف muka tabbatar ma annabi yusuf alaihi salatu wasalam rayuwar duniya to yanzu ya zama shine minister of finance kaga yanzu duk economy na kasa kowace ministry yanzu za ta yi rawa da ba za sani especially in an zo in terms of budget ce kaza a ba su kaza kaza a ba su kaza a za a ba su kaza saboda abubuwan da za su yi da haka duk wata harka da ta shafi wata kenan dukiya a kasar to yanzu ta koma karkashin abin yusuf allah mu da kuke ce mu ne muka yi haka ba aziz ba ne shi kan aziz ai tool ne kawai instrument ne aka yi amfani da shi wajen tabbatar da annabi yusuf allah mu da kuke ya amfanar da shi ya amfani da shi wajen tabbatar da mulkin annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya tabawo sai ga yusuf alaihi salatu wasalam yana wadaka ya juya nan ya juya nan ya juya nan min ha a cikin ita duniya din haifu ya sha duk inda ya ga dama yanzu sai abin da ya ce kaga Allah madaukakin sarki ko mutumin da ya fito bashi da tun yana dan kankani mahaifiyarsa ta rasu ubansa aka kwace shi hannu uba aka je aka jefa shi a rijiya ya tafi ya zama bawa aka sai da shi yanzu ya zama finance minister haka Allah madaukakin sarki ke abu sai da gara mako yawwa don haka wannan tsari ne da ubangiji Allah ya ce nusibu bi rahmatina man nasha ai nusibu man nasha bi rahmatina duk wanda muke so zamu iya samar da rahama mu tattare da shi don haka shi yasa cikin hadisin kudusi yake cewa dan adam dukkan ku wato kenan mabukata ne sai dai wanda na wadatar da shi da haka ku nemi wadata a guri na rahamar Allah tana gudu wa rahmati wa sayar kullun shay ta yarauci komai rahamar Allah za ta iya samu ko za ta iya samu kafiri za ta iya samu musulmi za ta iya samu mutumin kirki za ta iya samu mutumin banza da sauransu amma fa in ta zo gurin mutumin kirki wato kenan ta zama kwalliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'ma malus salih li rajulin salih Allah ya albarka a dukiya ta kirki da aka same ta ta hanyar halal a bayar da ita kuma a mutum wanda yake sani mutumin kirki ya hada da dukiya ta halal kaga sai aikin alkhairi kenan ko yawwa to da haka da zai yi rahmatu na man sha duk wanda muke so zamu iya samar da rahama zuwa gare shi kaga Allah madaukakin sarki ya ba duniyar nan ya ba mulki a arna ya ba su kuɗi ya ba su mata ya ba su ya'ya ya ba su ilimi ya ba su komai da komai sau da rahamarsa akan komai take ko yawwa sannan kuma ya ba musulmi su ma to muje wala nuzibu Allah madaukakin sarki ce wallahi ba ma dozarta ajaral musulina ladan mutane masu kyautatawa yawwa to wannan kuma inda abin bambancin wancan da wannan wancan nusibu bi rahmatina man nasha ta shafi kowa ba musulmi ba arni musulmi zai iya zama shugaba arni zai iya zama shugaba musulmi zai iya samun lafiya arni zai samu musulmi zai samu gida mai kyau arni zai samu gida mai kyau amma akwai wanda ake kiransa muhsin ko muhsinina ko muhsinuna masu kyautata aiki masu yin aiki tsakani da Allah mai kyau wani malami ya taba buga mana misali a nan yace kamar aka yi ruwan sama inda aka yi ruwan sama yau an yi ruwan sama to ruwan sama idan Allah ta shi zuba da shi ka zuba da shi a gonar kowa da kowa da mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba yadda ake buga misali shi ne wanda ya zo shi ya kula da gonarsa yake gyara ta ya nome ta ya komi da kuma ya sa taki shi ne automatically a ƙarshe ya fi samun wato kenan rabo mai kyau ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne in ka tashi rawa aka yi gona a musulmi aka yi gona a musulmi ya gyara tasa wanda ba musulmi ya gyara tasa waye zai samu abin nan zai samu eh arne zai samu abin nan to kamar haka yanzu duniyar take yanzu musulmi mun kwanta da sirri arna suna nan kullum suna research kuma kullum suna developing kowace gwamnati ta ware abin da ake kira research and development fund research and development fund kowace kasa da aka take ci gaba za a je a ware wannan kudin za a yi budgeting dinsa daga ministry of finance duk mutumin da yake da wata idea da za ta ci gabantar da ƙasa gaba ko ma wace iri ce regardless of me matsayinsa yana da certificate na secondary ne ko na primary school ne ko bai je ma makaranta ba amma yana da idea da yake ganin zai daga al'umman nan daga wani mataki ya kai ta zuwa wani mataki a gaba sai je claiming R&D ake kiransa research and development sai a ce to sai hada shi da kwararru akan wannan su zanna da shi su tattauna da shi ya ba da duk abin da yake abin sai a ce eh to wannan eh akwai alama ta ta bi ba Allah nawa kake so dan a cimma wannan har karshe ya ce ya sake nazari ya fitar da matakai ɗaya bayan ɗaya ya fitar da ko miliyan na wani yana zuwa sai gwamnati sai ta ce to za a baka gaba ɗaya kake so dibatan ko kuma installmental in yi instrumental sa ce to in ka kawo kaza sai a baka kaza in ka kawo kaza sai a baka kaza kuma amma za a hada shi da kwararru duk abin da zai yana kawo report dan a tabbatar da cewa ana aiki hakan nan ake hakan nan ake hakan nan ake a da LN sai ya kai inda yake so ya kai kuma sai kaga abu ya da jija idan ya gaza to yanzu a inda ya tsaya za su nema kuma wanda zai ci gaba don haka sa su ci gaba akan abubuwa da yawa amma mu kasashen mu na musulmi yanzu a nan Najeriya akwai wannan R&D din nan research and development amma kudin haka zai fito haka zai lalace ba wanda wanda suke claiming din ma su rubuta daga shiri za a ji a mika shi kenan an gama ba za a yi abin nan ko me kake so kai ko kudu kake so kai bincike akan sa wallahi za su baka ma dama abin naka nan akwai abin nan a kansa to da masu ihsani kenan to duk wanda ya ihsani Allah madaukakin sarki yake cewa ba zai tozarta ladansa ba ma'ana inda zai bincike nan tsakaninsa da Allah dan ci gabatar da al'umma Allah zai bashi nasara akan lamarin to wannan kaga bangaren duniya kenan bangaren lahira kuma wanda ya aiki na alkhairi da wanda ya dage da sallah da wanda ya dage da azumi da wanda ya dage da kala da kokarin ilimi na addinin musulunci ba za su taba zama ɗaya da wanda ba haka yake ba haka ne yanzu muna karatu ana wani tun da aka fara ramadan har karshe yana tare da wani bai zai taɓa zuwa ko sau ɗaya ba ranar lahira za a zama daidai ba za a zama daidai ba ba za a zama daidai ba to haka ne da al'amari yake to duk wanda ya yi wani kokari dan kyautatawa a wani abu na rayuwa ta duniya ko abu wani abu na addini musulunci to ladansa Allah madaukakin sarki ba zai tauzarta masa ba ladan zai nan yana nan tabbace ce wala nudiyu ajran ta haka ne kuma kana Allah da yudilla qaumi ko ba da an hadahu ko ba da iz hadahu ne yawwa hatta bayyana lahum ma yattaqun haka kawai ne Allah madaukakin sarki bai ta in ga mutum a ya tabike galibi to akwai dalilin tabiken kuma lafsis din ta wajen sa ne ko ta wajen wani nasa to wala ajrul akhirati wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun Allah madaukakin sarki yace wala ajrul akhirati amma lada na lahira yanzu mun yi magana abubuwa guda biyu R&D research and development ana yin saddan cigabantar da duniya haka ne ka gano abu kaza ka gano abu kaza sai kuma a zo a gina shi a ƙara a kansa gwamnati tana yin wannan kamfuna suna yin wannan yanzu kamfanin thomas edison suna amfani da irin wannan sai su samu yaro mai ilimi zanar da shi ta musu bincike suna ba shi kuɗi ta musu bincike suna ba shi kuɗi don cigabantar da duniyarsu kuma sai ga suna ta kirkiran abubuwa kai zaka je naka idea ne zaka je ka samu za su dan sallame ka su kuma kamfani da zai su ta yin abu miliyoyi wanda ya gano kaza a jikin mota ko kaza a jikin waya ko kaza a jikin kaza kai dai za su sallame ka haka kuma rayuwar take tun farko haka Allah ya tsara kai ne da ilimin su da da ɗebewa kudin haka ne galileo galili the first person da ya kirkiro telescope ai ya kawo sarki ne aka ba shi kudi yau duniya tana cin riba da telescope na galileo galilei amma shi kuma wahalar kirkiro a ilimin shi ne nasa haka kuma allah maɗaukakin sarki ya tsara abu wasu za ga wai menene na birni ya cuce na kawai ce kai dai a yi sha'ani ko to hakan na ake sha'ani wato ke kullum to wannan dangane da duniya kenan kuma Allah ya ce duk wanda ya yi yunkurin dan duniyar Allah madaukakin sarki zai yi masa muwafaka wajen riskan abin da ya dace amma fa wala ajrul akhirati da mutum zai yi wannan akan harkar rayuwar lahira kuma ya bata lokacinsa wajen ilimin alkur'ani ko ilimin hadisi ko kokarin ibada ko kokarin tabbatar da duk abin da yake shine ya dace amma a addinance da neman lada a gurin Allah madaukakin sarki to wannan ladan khairun shine fi alkhairi kuma mun gane wannan abubuwan yawwa lillazina amanu musamman ma ga wanda suke da imani wa kanu yadda kuna suka zance wa kenan suna jin tsoron Allah madaukakin sarki to mu ce mana وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون الله مرحبا zake ba mu labari yanzu Yusuf ya samu tamkin a ban kasa ko yawwa kuma mutanen kasa ya ce sun musulunta kamar abin da ya nuna ma da karshe ma shine ya zama sarkin a garin ko kuma dai akalla shine mai kula da abin da finance minister ya kasa ba karamin mutum bane to zai iya zartar da komai da komai shugaban kasa na saka rattaba ne ce approve ko kuma not approve to sai aka shiga wannan shekarun da ake magana yunwa ta fara a duniya gabaki daya su kuma misra Allah barkatu sarki ya taimake su sun yi shekara bakwai suna noma ka'in da na'in don haka sun tara abin sai zama duniya gaba daya yunwa ta shigo yusuf alaihi salatu wasallam aka ce yadda ya gane yunwa ta shigo daga daidai lokacin da ya fara tsammanin ta shi da kullum zai dafa abincin da mutum da zai ce sai zo ya ba wa mutum sai da mutum ya kasa cinyewa shikin gobe ma haka shi ma haka wata ranar da ya ba mutum sai kuma yana rasashin da mutane daban-daban ne ba yau in ya ba wani gobe wani zai bayar bincike yake yi wata rana ya ba sai ga mutum ya cinye abincin gaba daya sai ce to yau shekarar wahala ta fara shiga sau da irin wannan shekarun suka zo yau za ga mutane ba su cika koshi ba za a yi abincin za a ci amma sai ga yunwa ta zo da wuri ta damu mutane ba a koshi wallahi na taba ganin irin wannan shekarun da aka ko majidaki ne ko bayan majidaki ne wata shekara da aka yi ba ma bayan majidaki ne wallahi yara za ga abinci akan wuta amma suna faɗa suna burburwa gidan da akwai ɗin kenan ba suna burburwa abincin bai kare ba yunwa ta dame su za ka za ci amma kuma babu wannan sai ga ka ci kaɗan ka koshi to sai ta haka ya gane to sai zama jama'a suna ta yawo neman abinci sai a gane cewa a misra akwai abinci abinci ko du yusufa ya sa an saye an tare an adana shi sau da aida ma ranar za ta zo ko sai ga yan uwan annabi yusufa sun zo neman abinci waje a iko wata yusufa sai ga yan uwan annabi yusuf alaihi salatu wasalam sun zo su fadakalu alaihi sai suka shiga masa suka zo kai tsaye suka ce wallahi muna son mu ga finance minister ne aka ce to finance minister kai tsaye me damuwa ku suka ce kai tsaye aka ce to shi ku shigo sai suka shigo suna shigowa a rafa sai ya gane su wani fa'u ta kibi ne fa'a rafa ai bi mujarrar da an dakalu a rafa suna shigowa ya gansu ya gansu ya Allah ya kawo su a cikin zuciya zai ci zannin ku da zuwa wani lawan mun kiruna masu ba sai da shi ba ba sai da me yasa ba za su da shi ba yana kan babbar karaga ga rawani mai kyau ga sutura ga komai da komai kawai sai wani wani mutum ne daban wanda wasu na biyu kuma a tunaninsu yusuf baya duniya nan ta haka ma sun fitar da shi a cikin dishinarinsu kwata-kwata kuma ma in yana duniya nan bayan shi ya kamata ya zama a nan wurin ba yau ba ta haka wanda wani kiro su sun yi inkarin sa ma'ana su ba su gane shi ba ta wuce mala ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين suna shiga ce kai kuma daga ina su ce a a kuma daga kana'ana muke kana'ana eh ina ne kana'ana kuma ai ta can wuri kaza kaza kaza kaza kaza oke akwai wani yanzu nan garin kana'ana ya to sannu ku to sannu ku to menene ne yake tafe da ku ran kai daga abin da yake tafe da mu wallahi kaza kaza kaza kaza to to shi kenan na nawa kuke bukata su ce na kaza kaza kaza kuma ma trade by bata ne ga kaya a ba mu abinci ne so kina ce ba su masauki a ja sauke su sannan sai aka zo aka shirya musu duk kayan da suke bukata kai na nawa aka ba kai na nawa ka lokacin ana amfani da teki aka dudura musu abinci a cikin teki wala ma jahaza hum bi jihazi bayan an shirya su da kayan da ya kamata a ce an shirya su an yi musu komai da komai kowa an lauda masa akan wato kenan amina to a kafin wannan da bayan ya tambaye su ce daga kan'ana suke su ce ko ya'yan waye a kan'ana suka ce a mu ya'yan annabin Allah ya kuba ha annabin Allah kuba a ku ya'yan annabin Allah ne yanzu haka kuke duk a matsayin kuna ya'yan annabin Allah ya'yan annabin Allah ne amma annabin Allah ya kuba muna jin tarihinsa an ce ya'yansa guda goma sha biyu ko kuma goma ne kuma ba za ku koya tarihin nan ta a'a ai ɗayan yana gida ɗayan kuma ya riga ya shiga duniyarsa kaza kaza kaza kaza kaza to ɗayan me yasa ba zai zo ba a babanmu ne ba zai bari ba to bayan ya gama shirya qala sai ya ce musu otini bi akin lagu to gobe in za ku dawo in kun cinye wani abincin in kuna da sauran bukata da mu za ku dawo to ku zo mu da dan wannan kun gan shi dan na tabbatar da abin da ku faɗa gaskiya ne ko ba kun san annabawa sa ƙarya ko iya ba ba ba ba magariya ba magariya to ku zo mu da shi sai gan shi wanda yake min abiku na wanda kuka hada uba da shi ba wanda kuke uba ɗaya ba ala rauna shin ba ku ganin cewa anni ubil kai lakum na cika muku sikeli kowa yana neman wato kinan kwano ashirin a hamsin hamsin a cikin tamanin tamanin a cikin tekinsa na sa an samu kwano ɗari ɗari ban cika muku abin ku kowa ya ga abin nasu ya cika dandandan suka ce iya haka ne wani garin mazalina sannan kuma ni ne mafi alkhairin masu ba da masauki ai guest house sa aka kai kai da kai guest house na kaza kai da kai guest house na kaza kai da kai guest house na kaza haka ne eh haka ne kuma na sa an kai muku abinci na mutunta ko ina kun ka mutunta mu to ba ni matsala da ku amma ina son tabbatar da wannan magana in za ku zo ku ku zo mun da dan uwan ku yawwa to mu je
فإن لم تاتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون الله madaukakin sarki yace Yusuf sai ya buɗe baki alaihi salatu wasallam yace musu bai lamta tuni bi to ku sani in ba ku zo min da shi ba gobe fala gaira lakum indi babu sauran abin da zan sake auna muku in ku zo da kayan ku ku koma da kayan ku ba zan karbi kayan ku ko ba zan ba ku abinci ba kai wannan shine kawai amma me yasa ya haka saboda ya daɗa tirsasa su akan lalle sai sun zo da ɗan'uwansa ya ga ɗan'uwansa ko yawa ya sa su a cikin takon da dole ba za su iya escaping ba ya san cewa za a samu tirjiya tirjiyar kuma ta gurin babansu yadda ya suka je suka batar da yesu ba ba zai ba su wannan ba sai in ya zama tilas dole ya bayar kamar yadda dama tilas ya riga abin da ka shi to in ba ku zo ba da shi ba to babu abinci kar ma ku so wala kai da kuma indi wala ta grabu kar ma ku zo kusa na yawwa daga waje ma ba zan ba ku izini zan ce addiba in kun zo ku sha daya shikenan tunda dayan ya shiga duniya ko eh a wannan ya shiga duniya to shikenan sai ku zo da shi in ba haka ba wala ta karbun kar ma ku zo kusa da ni ma'ana kar ku tsammanin akwai wata alaka ta musamman tsakanina da ku wanda za ta sawo na ba ku wannan abu to mu je qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun qalu sai suka ce sanurawidu anhu abahu da sanu zamu yi murawada a wajen babansa ma'ana zamu lallaba babansa kaga matar aziz tana lallaban yusuf tana bisa a hankali a hankali an ce ruwat shine ka gangara ka gangara ka bi abu a hankali har yanzu a karshen sa don haka za mu yi murawada ma'ana sanuqatibuhu za mu yi masa magana a hankali a hankali a hankali da lallaba don san ba zai yadda ba yana da taurin kai akan wannan lamarin sanar da anhu abahu za mu nemi babansa a hankali a hankali wa ina da fa'ilu kuma wallahi za mu yi hakan nan wallahi za mu yi hakan karka zamanin maganin wasa ne mu wallahi za mu yi iyan kokarin mu mu lallabu babansa ya ba shi dama sai mu tafi da shi to malam وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رهالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون to na akwai takadimi da ta'khiri ya kamata ce wannan ayin ta fara gabatar wancan don lokacin da yace ai na shirya muku komai da komai kuma na cika suke ni to tun kafin nan din dama kala libitiya ne ya ce masu samarin matasan masu masa aiki din ijalu bida'atin ko bida'atahu ku sanya wato kenan kayan da suka zo da shi kadara din da suka zo da shi don su karbi abinci to in kun zuba abincin kun zuba abincin sai ku sa musu kayan su a ciki sai ku zuba abincin sai ku zuba abincin sai ku sa musu a ciki sai ku zuba a ciki sai ku sa sai ku sa abinci da haka za ku yi ta yanda ba za su gane ba don in ka sa abin a ƙasa ka zuba da an taba gindin za a yi ganewa akwai wani abu in ka cusa shi ta nan gefe da gefe da amma in ka saka aka zuba aka aka shige da sai duk kowa a mayar masa da kayansa cikin buhunsa ko tekinsa ta yadda ba za su gane ba fi halin ko a cikin watakin tekunan nasu la'alla ya rufu na la'alla in sun koma gida za su gane wannan za su iya ganewa wannan kayan nasu ne aka saka musu ba na wani ba idan kalabu lokacin da suka koma ila alim zuwa ga iyalansu za su iya ganewa in sun koma gida suka juya suka gaza a wani ayan rigar da na tafi da ita ne a madadin abani kaza wani ma an ma ga kaza na an ma ga kaza na sun gane nasu ne kenan yanzu duk abincin da aka ba su duk da cika mudun da aka ba su da kyauta ta su da kai a masauki duka wani ya tafi a kyauta kenan ya zama bonus kayan su ma ga shan dawo da shi to in sun yi haka lalamir lalla za su iya dawo yanzu ya sa tirik kala dawa na farko ya ce su zo da shi don ya tabbatar da gaskiya ne lamarin cikin lamarin su ko na biyu ce idan ba su zo da shi ba ba zai ba su abinci ba na uku ya ce musu kar ma su zo kusa da shi na hudu kuma ya yi musu kyautar da za ta kwaɗaitar da zuciyarsu don dai su zo da shi kaga su zai wannan aiki na mai ilimi in ka biyu a hankali ya ɗauki matakai ɗaya bayan ɗaya da su zai kwambinsu ɗinsu kuma baban nasa ma zai iya haƙuri da ce a wani mutumin mutumin kirki ne ba matsala za ku iya zuwa wato kenan gudun sa zaka ya ɗauki matakai ɗaya bayan ɗaya don waje
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون to an koma gidan je kenan falamma raja'u lokacin da suka dawo daga misra suka dawo kan'ana ila abihim zuwa ga babansu aka zo kowa ya sassauke sassauke sassauke teki aka zaka a ajiye a gida an jimfe su a ɗaya akan ɗaya to za su fara aiki ba san cewa inna la fa'iluna ba sanurayu da anhu abahu wai na fa'iluna za mu tambayi baban sa hankala hankali da haka yanzu tun da marawada ba rana ɗaya ke yin ta ba tun daga yanzu suka fara sau da sa bai kafin wani abincin ya kare at least ya zama kwambis zai ba su kalu sai suka ce ya abana ya kai babanmu mu ne a minnal kaibu to fa an hana auna mana abinci yanzu in mun koma ba za a ba mu abinci ba wannan karan mun tabo da shi da gashi amma nan gaba an ce an hana mu wani abu na ilil majahul ko don haka fa arsil ma'ana a kana an ce nan ma akwai wata kenan abin da aka yi ta kadiri an ce ba za a ba mu ba sai ka ba da dan uwan mu mun tafi da shi don haka fa arsil ma'ana a kana in za mu tafi ka aiki dan uwan mu tare da mu ka ba mu shi banamin sai mu tafi tare da shi naktal za mu je wata kenan mu auno abu daga kailu kenan ko kailu shi ne mai nauyi ko yau za mu je a auna mana bukuna ko tekuna masu nauyi a wata kenan a zuba mana abinci ake wai na lahuna hafizun kuma wallahi za mu kiyaye shi kaga sun maimaita wancan kalmar da suka yi lokacin da suke son saboda aishi damuwar yakubu alaihi salatu wasallam shine lafiyar yara daga shi suke ba shi garanti da wannan wa inna lahu lahafizuna wallahi za mu kiyaye shi za mu kiyaye shi ta waje قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين قال yakubu alaihi salatu wasalam sai ya ce hal amunukum alaihi yanzu kuna gani nan zan iya baku amanan wannan yaro baku ku tafi da shi ai ma'ana ma amunukum alaihi ba zan aminta da ku akan in baku shi ku tafi da shi ba illa kama amintukum ala akihi face kamar yadda na baku amanan dan uwansa yanzu na baku dan uwansa ku je kun halakar da shi kuma yanzu sake baku amanan sa ni kaina na san cewa in na ba ku shi abu da faru da wasu zai faru da shi shi ma don haka kaga abu ne mai wahala wato kenan ni ne ya hakan nan haka ne yawa fallahu to amma kuma bayan da na iya zan bayar din zan ba ku din amma ina da bakin sofa ne a cikin zuciyata a kan abin da kuka yi ma ɗan uwansa ko yanzu wannan magana ta annabi yakubu alaihi salatu wasalam kamar wato kenan yana so ya nuna musu wani laifi da suka yi saboda a samu a ci nasarar yanzu kuma su kula da wannan mun fahimci wannan yawwa yana daga cikin loss of power aka ce use an enemy ka yi amfani da abokin gaba wajen ko kuma wanda ya yi maka laifi wajen cimma bukatanka saboda me he has a lot to explain to you dole yana da bayani da yawa da ya kamata a ce ya maka dama ya maka ha'inci kuma ka tabbatar da ha'incin kuma ka ɗauki kuɗin ka bashi ina ce da ka cinye wani to ga wannan ga yadda za ka yi sai ya tafi to yanzu yana da bayani da yawa wanda ya kamata ya maka in naira goma ta faɗi haka ne don haka zai fi kiyayewa a kan wanda shi haka bata tamfarwa da kuma daga cikin wanda suka ci nasara a rayuwar duniya suka yi amma sai sun samu mutumin da mene mene da ne sa amerika da sauran kasashe ko kuma ma a nigeria sa ka ga sai shugaba da gangan a turo maka kudi a cikin ofis ɗinka sai ka batar da shi sai a zo a daga a cika ya kai kaza kaza kaza sai a ajiye a gabanka ka san cewa da wannan laifin sai a kyale ka yanzu sai a ce maka to kaza kaza za mu na sauka da kana mana yanzu dole ka sai ka yi wannan saboda idan ba ka yi ba za a iya daga wannan red card kuma kai ka san da shi don haka za a yi amfani da wannan a samu fawa a kanka yana ɗaya daga cikin 48 laws of power za a samu fawa a kanka a yi ta sa ka shugabannin mai aka musu ne kan akwai wanda za a ɗauke su a kai su kusan waje a sa kamara a ba su dama su dutse da za su sai sun dawo sa ce ga abin da muke so ku rika zartarwa a nigeria in ka ce ba za ka yi wasu ya ɗauko wani abubuwan sai a ce to gashi za mu tallata wallahi dole ka rufe idonka so da ka you have a lot to explain da zarar za ka yi wannan sai a daga maka wannan da zarar za ka yi wannan shi me yasa shugabannin wani lokaci suke kasa yi mana wasu abubuwa da wannan lord of power din nan wallahi ake samun kawun kansu shi yasa wani lokaci wanda ba shi da wannan to ya fi karfin hali a wajen zartar da abin da yake so ya zartar amma duk wanda yake da lapsus ko Allah ji kan girashin azare yace kai ka ci kayan su eh a kare shi mu me yace dole za ka sa koren yaji ko eh gilashin azare a cikin makokin sai ce kai ka ci kayan su dole za ka sa koren yaji to wannan yana daga ciki to yanzu ya tana musu da wannan don haka dole sai sun kiyaye shi saboda gudun kar a sake kama su da wannan laifin ce ina ba ku amana a kan sama kamar irin da yadda na ba ku amana a kan dan uwansa ne saboda haka ya za a yi eh dai ka bamu wala yanzu kan kaza kaza kaza kaza kaza ba to ina da wancan fa matsalar da tsakanina da ku to bayan ya ba su din har yanzu bai dogara da su ba sai ya ce me wallahu khairul hifza na dogara ga Allah madaukakin sarki Allah shine mafi alkhairin masu kiyayewa don haka na dauki lamarin kiyayewa dana na bawa Allah madaukakin sarki ko yau bayan yayi izawaka izaka fa kai ko to zuko ne izawaka bayan ya ja kunnan su yanzu kuma zai mai da lamarin kuma a hannun Allah madaukakin sarki saboda shi Allah yana tare da su duk inda suke zai taimaka wajen kiyayewa wa arhamur rahimina kuma Allah madaukakin sarki ya fi kowa jin kai a cikin masu jin kai duk wani mai jin kai to Allah ya fi shi iya jin kai din inda inda ka samu rahimi wannan ma yana da tausayi wannan ma yana da kyautatawa da to Allah shine arham din su wato kenan ya fi kowa ko wato kenan abin dan haka Allah zai ji kaina zai taimake ni zai tausaya min kuma zai tausaya wa dana saboda haka na ba ku shi kuje to mu je malam lokaci yayi to alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa Allah ba mu ikon aiwatarwa abin da muka kuskure Allah muna roƙonka ka gane da mu kuskuren ka yafe mana ka ba mu ikon gyara